الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله gaba da yamma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na wani littafi mai albarka a muktasar sa'il bukari wanda aka fi sanarsa da suna a tajiri da sarih liya hadis shami sahih yau hudu ga watan jimada fani ko yawa hijiran annabi sallallahu alaihi shekara 1446 wadda ke daidai da shidda ga watan sha biyu 2024 gregorian calendar za mu tashi yau sabon babi babin da yake magana a kan ma yukrahu minat tashididi fila ibada babi abin da ake karhantawa na tsanantawa a ibada mayan ce an karhanta ma'ana kenan ba a son tsanantawa kenan ba a so ba lalle ne ya zama haram ba ba lalle ne ya zama haram ba amma kuma ba a so amma da yasa ba a so saboda wani lokaci zai iya kawa illa yakan sa mutum ya gaji ya tattara ya watsar gaba daya kadan din ma a rasa saboda inda zai yi dan kadan kadan to wala Allah ba zai gajiyar ba zai samu tsawon lokaci yana yi amma idan mutum ya jin wani abin da ya yawa zai iya gajiyawa to gudun gajiyawar shi yasa amma yi mutum zai iya wani lokacin ya tsananta sai a kyale shi hadisinmu na farko daga anas dan malik allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa da kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ina kenan masallaci ya shigo masallaci fa'ida hablum mamdudun bai nisari ya sai ga ga an ɗaure igiya an shimfiɗa ta tsakanin dadar masallaci guda biyu tsakanin wannan filan da wancan filan an ɗaure igiya sai ya ganta a ɗaure faƙalar sai ke cewa a'a ma hazal habal wannan igiya da aka ɗaura kuma ta mene ne ƙalu sai suka ce masa haza hablun li zainaba wannan ai igiyar na na zainabu ce fa iza fatarat ta'allaqat bihi idan ta gajiya in an ce iftara yani ta'iba zai da ta'iba in ta gajiya tana sallah ne tana sallah in ta ji kaman kafa ta wata iya daukar ta ta rike igiyar dama ka ta daure ta dan ta daure ta tana tsaki sai ta rike gam sai ta karatun ta akan haka sai ta gaji ta yi ruku fakala sai annabi fakala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a la mm ba ana san haka hulluhu kusanci shi igiya ɗinki nan lisalli a hadukun nishatahu ɗayanku in zai yi sallah ya yi sallah a cikin nishaɗinsa yawwa in yaji ya gajiya kawai ya haƙura kowa in zai yi sallah ya yi sallah a cikin nishaɗinsa bai za fatara idan kuma wato kenan ya gajiya ya gaji ko faleka udu sai ya zauna sai zauna ya a zaune a ya halatta tun da salin lafiya ne za a yi a zaune wannan kamar ka'ida ce kenan a duk aiki na ibada ba sai lalle sallah ba ba ma ibada ba ko aikin rayuwa aka ce nafsuka matiyatuka farfuk biha ranka ita ce bar hawanka ranka shine abin da zaka hauka je ko ina kai komi don ka tausaya mata idan ka ga wahalar ita sai ta gaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa fa inal mumbatta la ardan qata'a ko wala zahara abqa yace in za ku yi tafiya a da kun hawa abun hawa to ku yi a hankali a hankali fa sai inu bil dajjati wal wal rawhati ko da safe ka dan yi tafiya lokacin tafiya da kafa ka hawa abun hawanka in hantsi yayi ka tsaya ku huta da la'asar ku ɗan yi tafiya ba sha imin da can wani ɓangaren dare ku yi tafiya za ka je makka daga nan idan ka ce ɗaƙubar za ka hau ko doki daga na aita tabiya sai an je maka zai iya faduwa a hanya ya mutu kanal mambatta la arda qata'a wala zahara abqa ba za in kai dauki wannan dabi'ar ba zai yanke maka tafiyar ba ba zai bar maka kuma abin hawan ba zai lalace ko mota ne ka matsa mata daga nan kace za ku je har Lagos ba a danna birki ba za iya samu matsala sauransu amma a sai sai to haka jiki yake shi ma a ibada a dauke shi gwargwadon yadda za a nayi idan a nayi yau ayi gobe ayi jibi ayi gata ayi kullun a cikin nishadi to sai ya zama an jima ana yi babu ma yukrahu min tarki qiyamul layli babin da yake magana akan abin da aka karhanta na barin qiyamul layli sallah da daddare mutum kana tashi kai sallah kana tashi kai sallah sai lokaci ɗaya ka tattara ka watsar to ba a son haka liman kana ya kuma ga wanda dama yake yi kenan ko wanda ba yi kan nawa hidai a encouraging dinsa sai yi ko amma kana yi kana yi kana yi ka saba aikin alkhairi ne Allah madaukakin sarki ba zai gajiya ya daina baka lada ba har sai ka daina don ka daina kuma sai da ladan to ba a son hakan nan an abdullahi bin umar bin amr ibn al-asi radiyallahu anhu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya kai Abdullahi la ta kun misal fulan da Allah kai din ka dage kar ka zama kaman wani ya rasulullahi me yasa kana zama kaman sa ce kana yakumu layl fataraka qiyamul layl da yana sallah da daddare kullum yanzu kuma ya daina yi kenan kai kar ka zama kaman sa me ma'anar wannan kar ka daina to ya san abdullahi bin amr bin al-asi yana yi kenan sallan daddare ko an ce da kullun sai ya sauke alkur'ani a sallan dare aka takaita shi dai aka ce rika karanta daidai misali to ya daure kar ya idan haka abdullahi bai daina irin wannan sallah ba da azumin da yake yau ya gobe ya sha har ya bar wato kenan duniya saboda wannan umri na annabi sallallahu alaihi wasallam ana son duk abin da ya gina na alkhairi to ya ci gaba ya ci gaba har iyaka rayuwa idan ya samu matsala a hanya ran da bai yi ba rashin lafiya ko tafiya ko gajiyawa ko mantuwa ko wani shugula daban to Allah zai sa a rubuta masa kamar yayi amma yau ka yi ne gobe ba ka yi ba to ran da ba ka yi ba kuma kaga ba za a san menene ma'auninka ba babu fadli man ta'arra min al-layli fa salla wannan babu yana magana akan falalan wanda ya yanke baccinsa da daddare tashi ta arra minan laili ai istaiqaza minan laili kenan haka ne wa arika mutumin da ya rasa baccinsa cikin dare ya yanke baccinsa ya tashi dan yi sallah da daddare me falalarsa ubada bin sabi ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'arra minan laili duk wanda ya rashi baccinsa da daddare in an ce ta'arra ana nufin kuma dole shin bacci da daddare shine kuma farkawa kuma shine tashi da daddare to da ya tashi da daddaren fa qala sai yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah duk mutumin da ya wannan addu'a ko sun makala sannan sai ce Allahun magfirli Allah ka gafarta min auda'a ko kuma wata addu'a ta daban ko ma menene ya roka ko ustiji balahu to za a amsa masa za a amsa masa da daddare mutum ya farka in kun lura da duk wannan kalmomi kalmomi ne da suke damfare da ainihin zunzurutun tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ko wannan kaga tsantsan tauhidi ne kana tada sallamawa ne can kayar da babu abin da ya cancanta abota masa sai Allah kuma kayar da Allah shi shi kadai ne kuma kayar da Allah bai shi da abokin tarayya kuma kayar da shi ya mallaki komai kuma shi ya kamata a gode masa kuma ka ba shi cikin ikon sa akan komai Allah shine mai iko akan komai duk da haka sai kace alhamdulillah na gode wa Allah mana dukkan jinsin yabo na Allah madaukakin sarki ne wa subhanallahi dukkan jinkin tsarki sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wala ilaha illallah ko babu abin bauta da cancanta sai Allah ka ka sake maimaita tauhidi har yanzu Allahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata babu dabara babu karfi babu wata dabara da wayo da tsimi babu wani karfi ko fawa ko ma menene illa billahi sai dai a gurin Allah madaukakin sarki baka da abinda zaka iya na kataro sai dai abinda Allah ya maka mafaka bayan kai wannan sannan ka roki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka Allah madaukakin sarki ya alkawari zai gafarta ko kuma ka roki Allah wani abu ko to Allah madaukakin sarki zai baka wannan abun da haka wasu malamai suke cewa ya kamata a ce mutum musulmi ya ci ganiman wannan ya koya wa kansa addu'ar iyata duk lokacin da ya yi kura da dare zai tashi ya sallah ba zai tashi ya sallah ba ya karanta addu'ar ya karanta kalmomin sannan ya addu'ar ya roƙi Allah maɗaukaki sarki tunda Allah na ansa addu'a wani lokacin sannan in ya yi addu'a fa in tawada in ya tashi ya yi alwala wa sallah kuma ya sallah kubilat Allah alkawari za a karɓi wannan sallar tasa ya tashi ya yi wannan addu'ar a yi wannan kalmar tauhidi sannan ya addu'a za a karbi addu'ansa sannan ya alwala ya je sallah kuma za a karbi sallarsa idan aka karbi sallarsa kuma repercussion din ai implication din shine in aka karbi sallarsa ko da ta rana ɗaya ne aka karba to automatically yana nuna na mutumin dan aljanna ne saboda inna ma takabbalallahu minal muttaqina da zaran Allah ya karba yanzu ya shiga sahun muttaqina ko kaga akwai bukatan a jarraba yau ya kamata a jarraba ko kuma ci gaba da jarraba har Allah ya sa a yi muwafaka wata rana kayi an karba raga biyu tal kamar da Abdullahi dan Umar yake cewa wudittu law anna Allah ta law anna Allah taqabbala minni raka'atan ina fatan in ga ranar da Allah zai karbi raka'a ɗaya tol abuna shikenan na gama ne aka ce akramu Allah ɗaya raka'a ɗaya ce eh me za ce a to inna ma taqabbala Allahu minal muttaqin in dai har Allah ya karba automatically na shiga cikin jerin muttaqina to kaga kaga kuma secret din anan gurin ko kuma ɗaya daga cikin secret sun anan gurin ko saboda kai yana da kyau mu rika jarrabawa Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi yake cewa oh qisu fi qasasihi alhali lokacin Abu Hurairah yana ba da kissa a cikin kissosinsa wahuwa ya zukuru rasulullah sallallahu yana ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yabon annabi sallallahu alaihi yana faɗan manakib darajojin annabi sallallahu alaihi mu'jizojinsa karim karamarsa me dinsa yana abin dinsa sai ce inna akakum la yaqulu rafatha lalle ɗayan uwan kuma ai ba ya sasiyar magana yake ba oh sorry inna akallakum lalle dan uwan nan a gare ku lalle inna akan kaga ya zo da nikira akan laku wani dan uwanku ko bai faɗi sunansa ba kenan ko sai ce lalle dan uwan na kuma kaga bai faɗi wani ne dan uwan ba sai yake cewa ai ba ya shashiyar magana yake faɗa ba mai riwaya sai ya ce ani bi zalika ibn rawaha yana nufin da wa yake nufi abdullahi bin rawaha ɗaya daga cikin da suka rikituta a yakin mutako kuma ya yi shahada a wannan yakin kuma yana ɗaya daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawwa shi da wadda koyar jihadi ake yi yana waka yana kirkira sabuwar waka fa ana cikin yaƙi to daga cikin abubuwan da yake faɗan wanda shi ke cewa ba rafa su ba ne shi ne wato kinan da yake cewa wafi na rasulullahi yatlu kitabahu lalle a cikinmu mu musulmi inda muka samu daraja muka samu karimci muka samu ɗaukaka a cikinmu akwai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi kuma yana karanta littafin Allah shi littafin Allah yake karantawa a gare mu kaga muna daraja kenan ko idan shakka ma'rufun min al-fajr lami'u idan wato kenan aikin alkhairi lokacin da alfijir ya keto yana haskawa to a daidai wani lokacin ma shi littafin Allah yake karantawa wato kiran kamar da asuba kenan me yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi cikin dare dab da alfijiri yana ya karanta alqur'ani me kenan yana sallah haka ne wannan magana za a ce mata rafasu a ranar huda ba adal ama wa kulubina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wato shari'a ba adal ama bayan makanta ai da a cikin makanta muke go yawa ta atawa baqa al ard zulmun wa zulmatun ko fa ashrakat al arja'u wa kasha al karbu manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da dusa sanin duniya dufu ne da zalunci amma sai sasani suka yaye suka yaye bakin ciki yaye to shine wannan mai shirya ya yi kayan wannan abdullahi bin rawaha an da yake cewa a ranar huda ba da al'ama annabi sa sa nuna mana shirya bayan da a makance muke fa qulubina bihi muqinatun go zaka zuciyar mu tana da yaƙini da shi annabi sallallahu alaihi wasallam annama qala waqi'u cewa abin da ya faɗa mai aukuwa ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tabbas na abin zai auku yabitu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana yujafi jambuhu amme firashihi hakarkarinsa yana nisantan gurin kwanciyarsa da daddare ga gurin kwanciya hakarkarin kuma yana can nesa to ya kwanta kenan yana kwana baya kwanci ba me yasa eh izas tasqalat bilme bil mushrikina jawami'u idan wato kenan haƙarƙarin mushrikai ya yi nauyi madaji'u kai sorry madaji'u idan haƙarƙarin mushrikai ya yi nauyi a gurin kwanciya suka nauye ya gurin kwanciyar ma'ana suna kwanci kenan ko to shi kuma ne salsa nasa haƙarƙarin yana rabuwa da wannan gurin sai tashi ya je wato kenan ya yi sallah kuma shi ne aka ce mai koyi da shi ko Allah ka taimaka mana wajen riko da shi عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة من استبراق yace lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare sai ne mafarki sai naga istibrak menene istibrak sun da sun kudurin wa istibrakin me istibrak wani nau'i ne na tufa ta alharini ko sai naga wato kenan an bani wani yanki na istibrak faka anni la uridu makana sai na ganna a cikin zuciya kaman a cikin mafarkin kaman wato kenan ban taba nufin zan je wani guri ba min aljannati a cikin aljanna illa tarat ilaihi face sai ta fara zuwa gurin abin da ke hannuna zai fara zuwa gurin mun fahimci wannan duk inda yake nufi yanzu kawai misali a ce duniyan nan ne aljanna ai mun san tafi duniya ko sai ce yanzu na son ga maka kawai na isra'il din sai ta daga da shi kawai sai gan shi a maka in yace yanzu na son america sai ya gan shi a america in yace can gabar yake so je japan ko abin nan sai ta dace ta fura da shi haka ya gan shi a ciki wa ra'aytuka anna ithnayn atayani sai naga kaman wa'insu mutane guda biyu sun zo min wato kenan da sauran maganganun da yake zakar bakil hadisi mahallin shahid anan shine ne abdullahi dan umar yana yin sallah da daddare allah madaukakin sarki ya bashi matsayin da kawai na farko ya gan kansa aljanna ko malama mafarki suka ce man ra'a ka annahu dakhala aljannata fa innahu yadkhuluha idan mutum ya ga kamar ya shiga aljanna to insha Allah zai shige ta to ya gan shi a ciki kuma ya ga kawai duk inda yake bukata kawai automatic ne fi kawai sai na fi fi fi fi kawai babu maganan wahala ba shan man abin nan ba gyaran taya ba eh yawwa ba shan fetur kawai duk inda yana kawai zuciya sai ta daga shi ta kai shi gurin a sakamakon albarkar sallan dare babu ma ja a fi ta ɗau'i masana masana babin da yake magana akan can idan mutum zai sallan dare ana son a rika yi raka a bi biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu a biya sallan haka yadda muka bani wancan satin hadisin mu na farko daga jabir dan abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istiqarata fil umuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu yin istikhara a cikin dukkan lamuran mu kulli umuri kulliha a cikin dukkan lamuran mu dukkan lamar ko menene za mu yi a rayuwa mai istikara mun fahimci wannan duk abin da za mu yace fil umuri kulliha abin da ake nufi da kullin umuri kulliha kaga lafazi ne wanda ke ammi ko amma kuma abin da ake nufi da shi khas ne ba kowane lamari bane a cikin lamarin da kake so kayi baka san me aƙibansa ba kayi ne ko kar kayi shine ake nufi ko kuma a cikin lamarin da kake shakkun cewa yau zan yi yafi alheri ko kuma gobe ko kuma lamarin kake haka ya kamata na yi ko haka ya kamata na yi abin da da akwai ɗan shakka ba abin da kake da yaƙini ba yanzu za ka yi istihara ka ce bari na yi istihara da ya kamata ne sallan mangarba ko kan na yi kaga bayya cikin irin wannan ko ko ramadan ya zo bari na yi istihara idan yin ramadan na alheri ne to kaga wani al'amarin da yake tabbatacce shi to ba istihara a kansa yawwa amma aure kake nema wannan yarinyar alheri ne ko ba alheri ba aure generally mun san alheri ne ko ba haka ba sai dai in an samu wani akasi amma wannan yarinya ita particularly nake so na aura akwai alheri a cikin ta ko babu sai kai istihara to duk inda irin wannan kes ne akan ko menene zaka yi hata ko noma zaka yi naka noma gona ko kasuwanci zaka yi ko tafiya zaka yi ko menene da duk abin da dai baka da certainty a kansa to wannan shine ake nufi da kulli hadin umuri kulli ko kama ya allimu na surata min alqur'ani kama yanda yake koya mana sura cikin alqur'ani yanda yake karantar da mu alqur'ani haka yake karantar da mu duk abin da za a yi musa Allah a gaba ai shine ma'anar wannan in ka ba Allah mara istikhara shine ka ba Allah zabi Allah ka zaba mu shine ma'anar sa ba ba wani abu bane yawwa duk wannan yana kauda yana yana na farko kusantar da mu ga Allah na biyu yana nisantar da mu ga shirka wayansu sai su je gurin boka ko musan mutanen da a jahiliya suna al'azlam ne ko menene ko eh eh menene ake al-istiqsan bil azlami ko to nan kibiyan da suke sakawa ina hani rabiya kamar daga harai sa kifiya guda uku a cikin kwari a kada a kada kada in ka zaro in ka ga an rubuta amara ni rabbi sai ka je ka yi wannan ana kinasa al-iksisam bil azla in ka dago ka ga hani rabbi to nan abin haramun ne ba ka yi ba in ka dago ka ga empty to kana da chance kamar ka sake kadawa ka sake zara to wannan shine kowane gurin bautar gunki akwai wannan na farko an mana ka da in an zaka zo dan ka ga aikin alheri ne ko ba alheri ba gurin gunki ka zo ka an dada nisan taka da Allah madaukakin sarki an saka cikin shirka shirka ko yauwa to kaga wannan akwai kuma wanda suke yi wanda shi kuma shi ma alkur'ani ya hana menene sunan daya hmm? e gunki shi ne nasabin ai eh eh banjiwa yawa bugun kasa akwai abun kasa daga baya ne ya zo attira attira attira sai ka je ka sabu tsuntsu yana zana akan bisha sai ka buga wani abu in yana zana in haka yayi a to anan ne sa'ar sai ka tashi sai ka yi sai ka yi na ki kira satira champi kenan ko da tsuntsu amma in yayi hara zana ya haka to nan zaka yi in kai haka to kai kuskure ba za ka ci nasara za ka ci da to ana kira satira yawwa to kaga irin wannan to duk irin wannan abubuwan da zai raba ka da Allah annabi sasa duk ya kau da su na farko sai ya sa ka kai sallah na biyu ya sa ka ka bewa Allah madaukakin sarki zabi mun gane yawa to da kuma Allah sallallahu alaihi yanda yake karantar da mu Qur'ani haka yake karantar da mu tauhidi kenan ma'anan wannan kenan go yawa kamar alamana sunan min alqur'ani ya kula yana cewa idza hamma ahadukum bi amrin ko bil amri in dayan ku ya himmatu akan wani lamari to lamarin shine muka yi magana ko lamarin da yake da shakka akan kyansa ko rashin kyansa ko yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa ko kuma yaushe ya kamata a yi shi yake ta tunani faliyar ka raka ta yi to ya je sallah raka a biyu yanzu gurin aka mai da shi gurin ubangiji kan ga tafi da yazo kenan min gairil faridati kuma sallar ta zama ba ta farilla ba to farilla ka dama wajibi ne kana yin ta ko yanzu ana son ka kara ne fa shi yasa aka dada dan faraka da sallar kuma do aka ce ba ta farilla ba kenan ta nafila ne sun malaikul sanan sai ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina baka zabi da iliminka kai ne mai ilimi akan abin nan ya yake ina baka da ina roƙonka ka zaɓa min wanda yake shine yafi alkhairi mun fahimci wannan saboda ilimin ka ya san haka wastaqdiruka bi qudratika idan ka zaɓa min din kuma ina neman ka kaddara min abin ya faru da kaddarawarka ko kudurarka ta taimaka min a wajen yin wannan abin yanzu a kake nema taimaka maka har yanzu Allah madaukakin sarki wa saluka min fadlika alazimi kuma na roƙon ka falalarka mai girman nan eh wannan dai na roƙa amma kuma ba iyaka nan ne ba abin na ya tsaya ba falalarka na san tana da yawa Allah ka ƙara min ka ƙara min ka ƙara min kenan ma ma'anar wannan mun fahimci wannan fa inna takdir domin Allah kai ne kake kaddara abu ya faru wala aqdir ni bana kaddarawa wa ta'lam kuma ka san menene alkhairin inda yake wanne ne mai alkhairi wanne ne mara alkhairin wala alamu ni ko ban da ilimi akan wannan wa anta allamul ghuyubi ba wannan kadai ba duk wani abu na gaibi ma Allah kai ka san shi kaga ka dada girmama Allah madaukakin sarki akan wannan ko yanzu ka daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya ansa addu'ar mutum akwai shimfidi mai kyau ta yi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana son a yabe shi yana son a girmama shi don haka in ɗayanku zai roki Allah ya yi wa Allah maɗaukakin sarki kirari ya bi Allah to yanzu kayi saura bukata ka sai ka ce Allah mai kunta ta alam an na hadal amra ya Allah inda ka san wannan lamari da nake so na yi din nan khairul li alheri ne a gare ni alherin nan fi dini a addini na kawai addini na wa ma'ashi da wato kenan rayuwata wa akibata amri da ƙarshen lamari na ko yanzu hanya nawa yanzu yanci in za mu roƙi Allah abu idon yana rufe layi ɗaya muke kallo Allah ka sa samu kawai Allah ka sa amma me zai zo shi ya za kowa siyasa na zaga canji ko da gora a canja ne ba kowa zai tsaya ce Allah ka ba mu canji mai alheri ba sai a canjan sai mu zo muna cewa gara ma jiya gari to ka gari tsara an canza da gorar kenan to shi anan sai karantar da mu alherin ya zama addinin mu alheri ne a rayuwar mu alheri ne karshen lamarin mu alheri ne don wani lokaci ga abu mai kyau mai kyau mai kyau daga shi sai zama matsala to duka waɗannan kaga ka is taking care of ka ka kai maganin sa kenan ko au kala ko kuma ya ce ajili amri rayuwata ta duniya kenan shine magaggaucin lamari na in an ce ajil na mai gaggawa bil ajalati an nadama ko yau rayuwa ta ta mai gaggawa ita ce rayuwa ta duniya wa ajilihi da majinkircin sa shine rayuwa ta ta lahira zai iya zama hakan nan ko rayuwa ta ta duniya da ta lahira duk in zai zama mun alkhairi ko kuma ajili amri shine abin da nake fama a cikin sa yanzu ajilihi kuma outcome na abin da nake neman me zai haifar mata nake nema ko ƴaƴan me za su zama min daga ƙarshe zai zama wata kenan ajili ko ga wanda Allah ke cewa walal akhiratu khairul laka min al ula tabbas ta ƙarshen tafi maka alkhairi akan ta farko wasu malaman tafsiri suka ce al akhiratu lahira kenan ko ula kuma fa duniya wasu suka ce a rayuwarka ta makka da ta madina tabbas rayuwarka ta ƙarshe a duniyan nan ta madina ta fi maka alkhairi akan rayuwarka ta maka don maka banda azaba ba ba abin da ya sha amma a madina Allah ya bashi addininsa ya yadu jama'a ta bi shi ya zama yana iya zartar da abin da yake so ya zartar ko da ta kai ga in mutum ya yi laifin da za a yi kisa yana da fawar da zai sa a kashe shi to kaga rayuwar makka ya sha azaba amma madina ya fi samun wato kenan dama tunda a makka in an taba su ba su isa su yi ramuwa ba sai dai a ce masa wasbir ma sabarka illa wasbir ma sabarka illa billah ko za a ce maka kai hakuri kai hakuri kai hakuri to amma daga zuwa madina aka ce in aqabtum wa aqibu bi muslima wa aqibtum bihi duk da an ce wala in sabartum amma daga karshe kawai aka ce qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa kaga abin yayi karfi kenan to ya Allah in ka san wannan lamari alkhairi ne a gare ni a duniyata da lahirata da addini na da rayuwata haka ne faqdurhu li Allah ka kaddara min shi ya faru Allah ka kaddara mishi ya faru wa yasruhu li kuma ka kawo mishi a cikin sauki ka sa ya zo a cikin sauki ba problem suma barik li fihi sannan ka yi min albarka a cikin sa kuma kaga duk wanda bai istihara ba kamar bai bai ci abu ba duk abin da ka sa a gaba za ka yi kai kai istihara in kai istihara in alheri ne a kaddara maka shi in sharri ne a tunkuɗe shi sannan a maka albarka a cikinsa sannan a kawo maka sauki a cikin wannan lamarin in an ansa duka za a yi maka wa'yan abubuwa kaga ya fi albarka da alheri akan ka ce kawai kawo maka abin kawai a kawo shi ko ta yaya yawwa wayan gudda ta alam ya Allah idan ka san anna hadha amra lalle wannan lamari sharri lifi dini wa ma'ashi sharri ne a gare ni a addini na da kuma rayuwata wajibata amri da karshen lamari na au kala ajilihi ko kuma ce magaggacin lamari ajil amri magaggacin lamari na ajilihi da mijin kircinsa to fasrufu anni karin kuɗi shiga bari na ni dai zuciyata tana so amma in zai zama mun sharri ko a ƙarshen rayuwata ko a farkonta Allah maɗa ko a addini na Allah ka rinkuɗe shi gabari na wasu rin ne an huni ma ka rinkuɗe ni gabarinsa in ji ba na son sa kawai wakduri alkhaira duk inda alkhairi yake kuma ka kaddara min shi kenan yanzu kana neman Allah ya canja wancan din da ba alherin da mai alkhairi haithu kana duk inda alherin yake tunda kai dan ai bukatar koko wanka ne ko kuma ko da ruwan buta ko da ruwan buta summa ardini sannan sai ka yardar min ka sa wato da yardar ka zan yi wannan abu wato ba karamin riwa ne a cikin istikhara ba jama'a kala sai ke cewa wai sama hajata sai faɗi bukatar tasa a daidai wannan lokacin sai ce Allah kaza ne nake nufi Allah kaza ne wa'ansu kuma suka ce in ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai ka faɗi lamarin khairan li fi dini wa ma'ashi wa qibata amri wa qaddurhu li wa sirhu li summa barik li wa in kunta ta'lamu sharran li to shi a wajen hadha al-amra din nan wannan lamarin sai ka faɗi abin da sunan abin ba hadha al-amra za a ce eh za ka iya ta hadha al-amra wannan lamarin auren da zan yi na yarinyar nan wannan lamarin kasuwar da zan yi nan ko makarantar da zan shiga nan ko gonar da zan bude din nan bana zan bude noma ko ko ma me ko abin da rigar da zan saya ko eh banji ba har rigar da zaka saya ko me ce yana karantar da mu istikara a cikin al'amura du gaba daya kamar yadda yake karantar da mu ayan alkur'ani yadda yake karantar da ai kyautar riga wanda Allah da ya sallah da kaso da ya ce kai wannan
kyautar da kaga rigar ke da to kaji rigar ita ba eh akwai riga mai matsala tsallar ya ce yauwa eh eh eh inda da hali sai ka yi istihara in babu sai ka yi istiharar baki sai ka kai sallah a alheri kake nema fa in ta zama matsala fa eh ai sallar istihara a kowane lokaci ake yin ta lokacin bukata ake yin ta sai dai kamar yadda ka faɗa idan guri ya takura to sai ka roƙa a baki haka eh sai ka istihara a baki ba tare da wato kenan ka yi sallah ba a tare da shi ubangiji ya san halin da kake ciki na'am
jarrabin kalmar istikara din nan yana ganin kamar da kafa da din ai akan komai din in mutum ma bai shiga wannan istikar ba a dora ta kamar ma bai bai shi da cikakken tauhidi ba to ai shi sabu kace dama tauhidin ce la hawla wala quwwata illa billahi wannan kamar sabon shi abun magana istikara din ta kunsa ta kunsa kaga kullum mutum ya kamata gina al'amarin kawai akan cewa shi ba wani abu na haka da zai yi abin da Allah ya zaba masa haka ne kullum akan eh haka ne amma shi kitsin da yake bukata yake magana kamar kitsin da ya zama kana gaga yanzu misali a cikin mota wani ya leko ya ce jama'a za ku sai agogo ka gaya maka ko za ku sai kaza ka gaya maka yawwa ko yadi ko wani abu ne ko kana tafiya cikin kasuwa sai ka ga wani abu kuma ya yi maka to kaga wani iskara ta gaggawa kake bukata yawwa wato wato to abin da yake tambaya kenan abin da yake tambaya kenan yauwa ai shi musulunci yana da sauki a komai yauwa yakan dubi yanayi ba mai magana tana to akwai wani mai a ko sau da ya kai yayi ko sau da ya yi amma na kama mai du'a'ul mustajab din nan yace za ka yi sau bakwai du'a'ul akwai littafi du'a'ul mustajab ko addu'a'u al mustajabu yace eh mai kitabi sunna ko za ya ce za ka yi sau bakwai kenan wannan in ya zama babban lamari ne kenan kai ka sake kai ka sake kai ka sake har sau bakwai wallahu ta'ala a'lam babu ta'ahudin raka'atai alfajari wa alaikum salam eh yadda zai ya zai yi ya ga yafi idan alkhairi ne zai faru in ba alkhairi ba ne duwanda ka kai da sonsa ba zai faru ba ba zai faru ba ka riga ka bai Allah ya kaddara shi to ba zai kaddara ba tunda babu alheri a cikin sa yau in kuma kaga ya kaddara to kai ma sai ka kaddara shi ne fi alkhairi sai ka kyakkyawan mu'amala da wannan abu yau ba wai gani ba wai gani ake wai da zace wala ga abin abin istihara ba kudi ce mai istihara sai ga istihara za ce to me aka gano nayi ne ko kan nayi eh kaga wani fa masu masu imani ne masu yin haka masu imani kawai za su je boka ya ba su sa'a kawai take boka zai ce musu kaza kaza ne amma kai da ke malami ne malam a mana istihara eh so in ka ce kai mana istihara kuma to ana jira ka zo ka bada result eh a ji a yi eh a akar a yi sai Allah za a wani wajen alkari babu ta'adu da rakatul fajari da abin da yake magana akan wato kenan naci akan rakatul fajari in an ce ta'ahud ahad shine abin da kai alkawari akan sa ka saba akan sa sabo dai shine ta'ahud saba wai mutum ya dage ya sabar ma kansa yin rakatul fajari shine babin yake magana wa man sammaha tatawwan da kuma maganan wanda suke ci ai ta mata dawi ne ba ma wani magana da kata alfajar na ta dawo ini kawai tunda ita Allah ne ta nafila wanda fata farilla ba ko riwaya daga nana Aisha take cewa lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala shay'in min an-nawafili ashaddu minhu ta'ahudan babu wata sallah a cikin sallar nafilfili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananin sabo da ita yana yin ta yau da kullum ala raka'atai alfajari sama da rako'in alfijirin nan guda biyu rako'i guda biyu na dan wani hadisi yake cewa raka'atai alfajari khairu minad dunya wa ma fiha ladanta a baka shi ya fi a baka duniya nan da abin da ke cikin ta duk duniyan nan da abin da ke cikin ta in an baka shi to ladan raka'atai alfajari kwaya biyu wato kenan yafi don haka nabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sanin ta shi yasa yafi kowa na cewa wato kenan aka zai ta gwana na aisha tana kokarin ta nuna mana yawa to amma abin da sa wancan suka ce ta dafa masa wa ta dawa'an saboda ta ce shay'un minan nawafili ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi na cewa akan wani abu na nafilfili ba tunda nafilfili na nafila ce ta zama ta tsawo igo to amma me yasa kike mata rakatul fajr ita da kanta sai ta ce ta'ahudan ala rakatul fajr babu abin da fi sabawa da shi ya yi shi ya yi gobe ya gobe sama da raka'atai alfajiri me yasa ke ce masa raka'atai alfajiri ana nufin raka'o'i guda biyu da ake yi in alfijiri ya keto yau da zaran alfijiri ya keto sai a yi raka'a guda biyu sai a tashi a sallar kasuwa to wannan su ne suna da lada mai yawan gaske don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace ai wannan ma sai nuna maka satar ansa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kullu zai yayi baya wasa da abu ai satar ansa ne saboda ai wala yunabbi'uka mislu khabir yawwa wanda ya san darajar goro ba shi yake nema masa ganye ba yake nema masa ganye to kaga ya ana ira ta neman ganye ai ya san abin da da daraja kai ma maza maza goron ka nema masa ganye zai yi daraja yawwa na'am a a abinda da ya bayyana mana kowa yana su yake abinda ya bayyana mana kowa yana su yake amma musamman malamai za su ce a kai ba a yanzu dai ilimin da muke da shi a kanta shine kowa ya tasa babu ma ya kara'u fi rakatel fajari abubuwan da ake karantawa a rakatel fajari yanzu mun yadda za mu yi ko mun yi tifaki za mu to me za mu na karantawa na Aisha Allah da ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subhi wannan salloli guda biyu raka'a guda biyu da ake su kafin sallan safiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana su sako-sako ma'ana baya dogon karatu a cikin su ma'ana baya dogon kira'a ko hatta inni la aqulu har ma wani lokaci sai nazo ina cewa hal qara'a bi ummul kitab ya ku karanta mafatiya da ya zo in ya kabbara zai karatu gajere fatiha da yawan dan ayoyi kadan haka sai ruku'u ne sujada sake daya tibi ma haka sako-sako yake yanzu ko baya takurawa shine ma'ana abin ake karantawa dogon karatu ake ko gajere annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa da wuri akan yanda ta saba gani na sallar dare har ta ce ah wannan sallar ta sako ni ya karanta ma fatiyar ma kuwa wato tana nuna maka gwargwadon sakon da yake nan ba zai a ce bai karanta fatiha ba ko yana karanta fatiha wadan haka wasu suke cewa to fatiha ma ake takaita wasu suka ce ana karanta fatiha ana karanta wasu ayoyi na ya danganta ga mutumin in kullum tana samun sa masallaci na ya masallaci zai idan kuma yana yi sallarsa a gida sai lokacin sallah ya yi sai sallar raka sabi da biya sai sai tafi masallaci duka na filfili in ba on special occasions ba a gida tun filada duka farillu kuma su ma in ba on special occasions ba a masallaci sun filada
masallaci ko kuma dai kudin jami'i kawai a masallaci a masallaci ko jam'i ka yi a wani guri ya yi amma a masallaci jam'insa daban yake yawwa masallaci ma na fada ai na juma'a ya fi masallacin ma masallacin juma'a ya fi a masallacin anguwa ko kai kadai ne ko jam'i ne na masallaci ya fi na gida haka kuma ya fi na kasuwa haka ya fi na bakin shago yauwa zai iya yi zai iya yi inda liman bai zo ba zai iya yi babu salatu duha fil hadari babu da yake magana akan hukuncin sallan walaha an ce filhadari ana nufin a gida kenan ko mutum ba matafiye ba zai sallan walha ko ba zai yi ba riwaya daga abu huraira allah da shi ke cewa ausani khalili bisalasin badadi na in an ce badadi shine wanda kai baka da wani sama da shi ko yau baka da shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sahibakum khalilullah la kuntum mutakizan khalilan takaza babakare inda zan iya daukan wani daɗi da abubakar zan dauka amma ni daɗin Allah ne saboda haka yanzu ba zan abin nan ba amma su suna da yancin su dauke kalilai ko Abu Hurairah ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin kalilinsa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam masa komai a rayuwa to yace kalili na ya mun wasiya da abubuwa guda uku la ada'uhunna ko ada'uhunna wallahi bazan taba barin wayannan abubuwa guda uku ba hatta a mutu har sai ran da na mutu tsabar wato kenan azama aka yace ba zan taba barin su ba har na mutu to aka ce to da wanne ne da wanne ne na farko yace sama salasata ayyamin min kulli shahri kowane wata yace rika yin azumi uku na nafila kowane wata kaka ya sassauta mai takura mu azumi uku kawai don haka har na mutu in ji abu hura ya ce wallahi ba zan daina ba sau da shi ma annabi sallallahu yana yi ko yawwa kuma malamai suka ce tun da tafi kulle shaharin zaka iya sa farkon wata zaka iya sa tsakiyar wata zaka iya sa a karshen wata duk da cewa an fi son a yi su a cikin ayyamul bidi ranar sha uku sha hudu sha biyar ga wata lokacin da wata haifi kowane haske to na suna kikin su ayyamul bidi an fi son a yi a wannan amma za ka iya sa farko za ka iya sa tsakiya za ka iya sa ƙarshe ɗaya kenan za ka iya sa a jere za ka iya rarraba su za ka nufi sarasala shi kansa wani lokaci yakan yi sa farko ko ya sa ƙarshe ko kuma ya sha tsakiya wani lokaci kuma yakan bar ba za su gwargwadon yadda mutum ya samu dama wani lokaci dama ce takan abin nan mun ji na ɗaya na biya ce wa salatu duha da sallan walaha sai sallar tsofi ke da ko da da haka ke ce wata sallar tsofi saboda ba wanda yake da sai wanda ya ga ya kusantar ta ne ko matsansa daga baya kuma sai aka samu yara suna yanci sallar tsofi sai a sallar mai wayo dai ko sallar mai kwaɗayin lada amma kuma wani abin mamaki shine a zamanin nan samari yanzu ba sa yi ta ba yi in makaranta ta biya na makarantarsa in ofis ta biya na ofisinsa in shago kasuwa ta biya na shagonsa in gona ta biya na gonarsa ba kowa za ka ga yana noma a gona ya tsaya ya yi alwala ya sallan walha ba amma fa daɗin muna gani suna yi a manyan ma mata ko ka san sun sun riƙe abu za su iya alkawari a kasa eh haka ce me matan ba irin na da eh na ce maka na da kam har mazan muna gani har a gona har a gona suna yakewa su zai sisi to yanzu a babin shawara aka ce manil masa'ulu laifin waye da aka dina wani abubuwa eh manil masa'ulu an haza laifin waye yanzu da samari matasa ba sa yin walaha matan ma an ce sai irin na da to yanzu gashi mun ga matsayinta yanzu waye mai laifi da aka daina ya kamata mai wani abu ko ba ka ba muraya wannan sunnar a cikin al'ummanmu ya yi amfanin mu kenan ba sai mun jangwala wani babban abu ba wayannan abubuwa din su ne dai masu kawo ga mutane da zagali haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya ce ina jan kunnan ka karkai ka wasa da wayannan abu kuma kaga ya rungumi abu na ce wallahi dai na mutu ba zan daina ba ai ba karamin abu bane ko na wallahi ne wannan ibada na koyi a gurin Allah akbar to ai mun abun naku irin mutanen da ne shi ba to irin sunna na dadin ai to ya za mu yi muraya wannan sunna yanzu kafin mai zama na musamman a kanta na gani ta cancanci mai zama na musamman a kanta mu gaya za mu yi mi imbibin don wannan abin ya rayu a cikin al'ummar mu ko ba ka ba idan saboda yawwa saboda idan muka yi haka akalla a ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan mai raye sunna guda ɗaya al'ummar mu ta ɗauka ko ba ka ba sai da mun bar sadaka jariya ya za mu kace kowa ya fara ta gida to da ba kowa ya fara ta gida eh mu dauka aiki ne akan mu sai yaya kuma za mu akan haka masu wa'azi su ja hankalin mutane yau shawara ta biyu sai ta mai uku nawa
ya rabu a samu kamar lacca ta musamman domin ita mahadara saboda daman a al'amura da yawa masu muhimmanci sai mu bar su to yana ba tafi wasu abubuwa manya ba wanda muke ganin su ne manya kaga yanzu wani a tara mutane du ai awa guda ana musu bayan akan salatul duha kawai dan araya ta ina ga kaman ba fadi ba eh gogo abi masallatai masallatai da anguwa gogo to to mu fara da tunani a ce Allah ya rubuta mu a cikin wanda suka raya wannan suna ita kadai mu mutu mun samu wannan falalar ba karamin wato kenan abin nan bane eh eh o o mu mi kenan eh Mala Ibrahima? Ok, Zakiru. Eh. Eh. Eh. A makaranta ma? to kun gani to kun gani a na yanzu ma ni na ga wani malamin a cikin malamanmu na kwalai nan da sallayarsa a ofis diran da ta kama zai yana ofis a daidai wani lokacin zai alararsa ya sallarsa eh eh ya faru duniya amara ta ai kudumar mu ta yau ne da liman ya karanta mana eh burin ba zai cika ba eh ba zai cika ba eh an ji ba eh to bari mu ga karatun ko zai kai mu zuwa ga ita ko lokacin yin ta ita duha ai kan salatu duha aka ce duha hantsi shine ma'anar duha saraka daga zarar rana ta dan yi fara ta hasko ta dan yi abin har zuwa kusa da 12 ai duk lokacin ta ne yawa duk lokacin ta ne hantsi bai da specific time da zaran gari ya waye rana ta fito ta haske duniya lokacin ta yayi har zuwa dab da yadda rana za ta raba dab da sha biyu rana duk wannan eh takwas da rabi takwas da rabi ta yi mana bakwai da rabi rana ta fito hantsi za a ce hantsi kasan kasan wannan abin is subject to interpretation idan aka ce hantsi a hausa me ake nufi halar sani halar sani a hausa bari mu dawo da shi yare ai kalma ce ta yare in an ce duha ana nufin hantsi a hausa in muka ce hantsi daga wani lokaci ke fara hantsi yawo ta rana kaifinta ya fara taba mutane na tarmudul fisal eh kaga kenan ana neman ilimi a cikin shi yawwa idan za ta fara da ba har da mulka ne ba asibai ba mm wannan kuma ya danganta ga lokaci da yanayi da guri akwai gurin da su har lokacin latar mudul fisalu akwai lokacin da yake zuwa da wasu guraren kasashe da har wannan lokacin da kake tsammanin kasar su ba ta yi zafi ba yanayi yana canjawa ranar akwai nasi sati ba su ganta ba ne yawon to shi ya sa muke kokarin yawon shi ya sa muke kokarin mafassara shi da luga a hausance in an ce hansi me ake nufi sai mutum ya amfani daga hansi daga dai lokacin da rana ta fara haskaka zafinta ya fara haska mutane ta ya fara dan kasa ta fara dan daukan diminta jikin mutum ka fita rana zai dauki diminta har ya zuwa dab da sha biyu ko yau to shikenan wannan lokacin duk lokacin da mutum yayi yawwa a kusan daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a gidan a gidan ummi hani ko da wannan ranar ne kuma daidai lokacin da abdullahi abdullahi dan umar allah maɗaukin sarki da shi yake shi dama baya yin ta sai a makka in ya je makka sai ya karda do in lokacin ya yi sai ya je cikin masallacin harami sai ya yi ko kuma yin a madina yake lokacin da ya je masallacin koba sai ya yi don haka aka ce ana son a yi ta daidai wani lokacin ba a son kuma tun da an ba da lokaci ba a son mutum ya yi karda don musamman in a harkar tafiya ne ba a tun mutum ya karda dan lokacin fita rana rana tana fita shi ma yana abin nan ya yi ta an fi son dai hantsin ya dan dago tukunna don haka ya ce masa sallan walha shi ma ita ma abu hurairu ce ba zai daina yin ta ba har ya mutu ko wani min ala witirin da kuma ba zan kwanta bacci ba sai na yi witiri sai ya yi sallar wutiri ya shi ne na uku nomin ala wutirin ko in yi wutirinsa sai ya kwanta wadda da daga cikin da ya sami tanama suke salata shafa'i da wutiri in sai sai su shafa'in su su yi wutirin sai su kwanta wallahu ta'ala ala to shi abu huraira haka yake ya ce kuma haka na maza salasalama ya yi masa wasiya babu rakatai kablal zuhuri babu da yake magana kan rakawoyi guda biyu kafin sallar azahar nana aisha Allah madaukakin sarki da ita ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri annabi sallallahu alaihi wasallama baya kuskura ya bar yin sallah nafila raka'a hudu kafin sallan azhar ma'ana zai yi biyu ya sallama ya biyu ya sallama tukunna sai ya jira azhar sai ya azhar to baya barin wannan kwata-kwata baya barin wannan wa raka'ataini qabla al-ghadati da rakawoyi guda biyu kafin wato kenan sallar safiya ko ita ce gada ko kafin ita ce wacce kenan rakatul fajr wallahu ta'ala ala baya barin rakatul fajr annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ita da muka yi magana akan ta baya barin kuma nafila kafin sallan azhar daga cikin advantage din irin wannan nafilan bayan ladanta daga cikin advantage din ta takan sa mutum kullun ya zama na samun sallar farilla a jami'i daga farko tun da ka zo masallacin ka yi karda da nafilfilinka ka yi nafila ka jira inda kana samun wannan nafilan automatically kana samun jam'i ko yau wato wannan shi ne yana daga cikin adalci muka watsar ba sai zama sai an kira sallah ya kira sallah sai mun duba lokaci eh sai an duba lokaci ayo a baki a baki masa kai to yanzu irin wa'ada abubuwan dubin wane ne mai laifi ne kan manal mas'ul babu salati qabla al-maghribi yin nafila kafin sallar mangariba idan rana ta fadi ya halatta yin nafila abdullahi al-muzni Allah madaukakin sarki ya dace ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallu qabla al-maghribi ko ko sallu qabla salati al-maghribi jama'a ku rika yin sallah kafin ku yi sallar mangariba ya sake fada ku yi sallah kafin mangariba ya sake fada ko qala fi salisati ana uku sai ya ce liman sha'a ga wanda ya so eh zai ce ce ga wanda ya so jama'a kafin a yi sallar magariba in an kira sallah kafin a yi sallar magariba ku rika yi nafila mana ya sake fada ya sake fada sai ya ce gafa wanda ya ga dama ne eh liman sha'a ko amma me yasa ya faɗi haka karahiyata ayyata kiza hannasu sunnata saboda mutane tsoron kar mutane su mai da shi ya zama sunna ratiba kullum ana yin ta kawai ya dan bada satan an sane ga wasu masu dan kwadayin lada lokaci lokaci haka sai suna yin ta mun banci wannan don haka duk lokacin da kaga mutum yayi sallar nafila bayan rana ta fadi kafin ayi sallar mangariba karka ce masa ba yau ta zama sunna da aka kwadaitar yauwa kuma ba a son ta zama rampant ko yauwa don da yake karahiyata an yadda kizahin nasu sunnatan eh ba san ta zama ramfan amma wasu wuraren sukan dauke ta hakan din wani yake cewa na shiga masallaci ko a basara ne ya ce in ka shiga sai ga in an kira sallah magariba sai ka tsammanin har an in ka zo ka sai ka tsammanin an idar da sallah sai daga in liman ya shigo sai ka kuma yanzu ne za a yi wallahu ta'ala ala kitabu fata to alhamdulillah za mu dakata a nan abin da ka fada daidai Allah da kuke sarki ba mu ladansa to wa alaikum assalam to eh takwas ne adadinta takwas ne biyu biyu biyu sau hudu a eh